وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna magana lalai marhabin zuwa majalisin karatun ɗaya daga cikin manya-manyan littattafan suna sunan al'imamin nasa'i al-mujtaba ko al-mujtana wannan majalisi kenan na 63 daidai bismillah muna cikin kitabul miyako نعم yawa da bismillah كتاب الحيض كتاب الحيض والاستحاضة بسم الله الرحمن الرحيم من اسم باب مؤاكلة الحائض والشرب من سؤرها babin da ke magana kan cin abinci tare da mace mai haila tana jinin haila a haɗu da ita a akushi ɗaya ya matsayin wani ma'ana tunanin ai haila take da shi wannan yana da tasiri kan abincin shi abincin ai ba haila ke gare shi ba la'alla wani ya yi wannan tunanin sai na sa'i babi saboda warware
أخبرني أي...
wa shurbi ko نعم da kuma sha daga abin da ta sha ta rage tana jinin haila in ta sha coca-cola ta rage asha ruwa zoko asha shi ne magana Hmm.
أخبرنا أيوب بن محمد الوزان قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن الأعمش عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع فاه على الموضع الذي أشرب منه ويشرب من فضل شرابي وأنا حائض wannan hadisi ne sahihi muslim ya rawaito hadisi ne lamba 300 abu dawud da 259 musa'i a wuri ɗaiɗaiɗai har wuri shida haka ibn maja 643 haka addarimi 1110 ko kuma 1100 kai imamu ahmad kuma cikin musnad a wuri ɗaiɗai har shida wal hadithu kuma sanaitun sahihun hadisin ayyub ibn muhammad al-wazzar shine muhammad ibn ibn farrukh al-wazzar shi kuma ya samo daga abdullahi ibn ja'far ibn ghailan ar-raqi shi kuma daga abdullahi ibn amru wato abdullahi ibn amru ibn amru ibn abi walid al-asadi abu wahb ibn ar-raqi al-jazari maula bani asadi rafum نعم shi kuma roto daga imam al-a'amash a'amash al-imam suleiman ibn mahram al-asadi al-kahili maula abu muhammad al-kufi imam al-a'amash ɗaya daga cikin taskokin ilimi har imam shu'uba yana cewa ma shafani ahadun fil hadithi ma shafani al-a'amash ai babu wanda ya warkar da ni wajen gane ina hadisi ya dosa sama da al'amash lakin hu kana yadallis ina tadlisi har shi uba yana cewa na isan muku tadlisin mutum uku al'amash abu isbaq as-sabi'i da kuma qatada suka ce li anna shu'bata la yarwi anhum illa an thiqa kuma kun sun shuba ne game da tadlisi tadlisi ba ƙarya bane ko shakka bane amma dai abu ne wanda yake ba a san shi wama ata mudallasan nau'an to yana cikin isnadin mu al-imam al-amash rahmatullahi ta'ala alayhi wa arda shi kuma daga al-miqdam ibn shurayhib shi kuma daga baban shi baban shi shine shuray ibn hani ba shuray al-qadi ba bisa bincike muna shawar da su guda biyu akwai shuray al-qadi akwai shuray ibn hani ibn shi wannan muhadrami ne نعم ya riski wani bangare na jahiliya da kuma bangare na musu sun ce shi shoyi za mu dokar shi shi ya musulunta zamanin annabi amma ba su yi ido biyu da shi
كما نجيش ayyana an gane ko نعم kamar na shi sannan kuma ya riski bangare na jahiliya نعم shi kuma ya samu daga nana aisha a siddiqatu bintu siddiqala ta ce manzon Allah ya kasance sallallahu alaihi ya yadhu fahu ala al-mawdi'i alladhi ashrab annabi yakan dora baki in ka so ka ce yana aza baki a daidai saitin baki na cikin akushin da ni na sha ruwa da gari hadisin ba yi kusimu alai har ma yakan nace mini ki sha tukun ki bani wannan ruwa ya ta wuce a baya wa yashrabu min fadli sharabi annabi kan sha daga abin da na sha na rage wa ana alhali kuma ina cikin jinin haila kaga yana ƙara fito maka da maziya da matsayi na na Aisha da iliminta da karatunta shi yasa a wannan gaba nake ce babu addinin da ya mutunta ya mace ya fifita iliminta irin musulunci hainar da kaga ake yanzu nan ilimin ya mace kaza kaza yana wani kawai na gangani ma wanda ba shi da wanda ne an gane ko a musulunci babu kai ina kalubalantar wani ya gaya min addini ko wani tsari inda ya mutunta mace irin musulunci akwai sukutun da guda akwai suratun sura mai mata alamomi akwai suratun rijal a ku bincika da Allah a ƙorani suratun rijal makiyatun waya saba'una aya babu malar babu amma akwai suratun rijal the chapter women wani zo maka da wata rawai ilimin ya mace ne mace mu muka san ilimin ya mace abinda muke ta duk wani shiri duk tsari da za a kawo mana sai an tsefe shi sai addininmu ya ce e da ba ka ne e ba ka ne yan uwa da ke cikin harkar yan uwa ne da yawa masu kirki masu nagarta masu niyya mai kyau amma a iya shigo muku ta bayan fage ku kalli abun deeply ba superficial ba kar ku kalli kawai ayi ana gine-gine ba shi muke kallo ba ruhi ake kallo an gane ku kun san me nake nufi hudu ba na yi a maiduguri kuma ga gboro yi magana kan aja to ba za a yi magana da ilimi muka gina ko muka ce ko zo mu zuna da kuma sun zo bayan allah su kuma fahimci inda aka musu allah taimake su ki taimake mu gaba da da yahude dai ba zai kashe ma kwandala ba sai ya finciko kwandala ya a jikinka sai don kai ba gane mun gaya muku idan kuka ce a cikin wato abubuwan da ake kira ainihin constituent wato kashi-kashi-kashi-kashi na kaza na tafiyar da shi akwai abin da ake bukata a canza ma yara 'yan mata haka suka rubuta tunaninsu game da wato religious norms religious beliefs a cikin inda na gaya mai yanwa masu girma kenan na ne dubu su ma yanwa masu girma na kamata da kuɗa wani ya za ku yi da wani kuma kun ce a canza ma yara yanayin tunanin addini ko ba ku tare da wani na tabbata musulmi ne ku ba ku so ba za ku amma ga shi na bai da cikin kundin to me yasa aka zaɓo jihohin da addinin ya fi tasiri don aiwatar kenan musulunci ake nufi ai kasan yamarai ba a zaɓi ɗaya ba jihohi ne guda bakwai kano kaduna kaduna kebbi to suke mama da matsalar religious norms that impede impede impediments that impede girl child education ai mun san turanci mun kuma gani to malamai su san wannan su yi shuru su yi kuskure yana da yawa muka ce ya kamata a je a duba a gyara sannan kar ku fara gabatar da abu irin wannan a jiha irin kano sai kun zauna da malamai gaba ɗaya tukun a jefa da mai martaba sarki ko mai girma gona na kowane zamani kowane gwamna da Allah ba shi abin da misali don a ce to ina malamai to Allah ga wani abu na ci gaba da ya zo mana muna son ci gaba dole a gyara makarantu tun da aka tashi gyara makarantu siyasa sai ta siyasantar da abu a kwashe kudin a sace ba na yi ba sosai sai a sace kudin kuma za ce an bar yara talakawa a ƙauye suwa suka talauta su siyasa ce ja'ira barauniyar siyasa kaso mai tsoka kwashe dukiyar ake to idan na waje sun zo suka ce ga taimakonmu suna da ajanda suna da ajanda don mun san abin da suka yi game da ainihin sido kundi ne mun san dambin da suke sai sun tilasta sun matsa mana lgbtq dole a yadda da auren jinsi su karya haihuwa har ma abin da suke kira wato yara a nuna musu kana iya canza ma jinsinka a cire cervix a cire uterus da average yeah ajanda ce kuma a hankali inda akwai kudi a hannunsu da haka idan suka zo gari irin namu jiya abinda muka ce shi ne yan uwa masu albarka kuna son ku taimaka ma dini fanan go amma kafin ku fara ku tsaya ki ku kira malamai majalisar malami sarki ya bada umarni a zauna a kawo mana tuku sannan muka san to an mutunta kasar mu an mutunta addinin amma ba ku zo da abu kawai ku fara kuma malami ana yawan tambayar su kuma sai su yi shu in sun ba da fatawa fa ce ai maza a ji a gaba a zo a gaba yana da kyau kuma abu ne muhimmi kwarai da gaske haƙƙinmu ne la tubayyinunna hulun nasi wa la taktumunahu ali imran ayat 82 ba na son muku lacce akan wannan bane akwai lokaci wannan na faɗa ɗaya ne cikin goma kan abin da zan faɗa kan wannan tafiya sannan muka nuna cewa gina makarantu da samar da wani aiki kaza kaza wannan bangaren gangan jiki mu muna maganar ruhi ne ruhi ruhi da yahuda in yana son ya kai gare ka sai baka abin kirki guda tara ka ce oh masha Allah ɗaya ke yake hari to kasashen larabawa ana yi sau na ran kasashen da su muke koyi kasashen larabawa da aka kashe mutane a garin da suka ja baki suka yi su ne ababen koyi mu yawancin su munafikai sani mu mutane da muke da conscious game da addini duk abin da zai zo ku ringa tuntuba ba sai kun yi abu ba ku ba malamin haƙƙin su ba ba ruwanku da su kawai sai an fara ai magana sannan ku rikice ku rude kuma ga shi rubutun da aka yi ga rubutun da aka yi misa na kawo wannan gaba ce ba ma gulma ce ko ruba aka yi tuku ma mamakin da ne ku duba ce masa ɗaya a nan masallaci a nan kano sahaba ne ɗaya last week a maiduguri sai gari ba na ce to ni ban ɗauka wani abu aka faɗa ba kama yana da kyau la'alla Allah zai kawo gyaran Allahu a'lam to kaga ai da dadi ne yan uwa da suke cin abu su jabu ya dame su a zo a zauna a ga ina bakin zara Allah ya taimake su kan aikin alkhairi domin duk abu da aka ce ci gaba za ka wasa da shi amma tambayar ita ce ilimi da mace ilimi wani ne ilimi yarinya hafizar qur'ani da hadisi da komai da lugar arabiya ya shekara 15 ba ta da ilimi saboda ba ta iya tsayawa ba ashe fahimta ka da ilimi ya kai sannan kamar yadda na faɗa a cikin ainihin component component aka suke kira component 2.0 kaza kaza kaza muna son mu canza narrative to change the shape saboda religious norms religious beliefs sai kuma aka kawo kasar religion ne jihohi na duk addini kenan ta wani addinin ake ne musulunci kai tsaye shi ne matsalar da kila ba su gane ba yan uwa masu girma to kuma daɗinta a samu masu wayewa su fahimci abu Allah ka ƙara dacin da ka nuna mana gaskiya gaskiya mu ikon bin mu bukatan mu kawai al'umma ta gyaru a ci gaba ilimi ya kyau kuma siyasa a gyara ta sai a yi bajet na aikin sai ga an sace kuɗi babu shi kuma zo ana zargin cewa ba ta da to ashe aiki ne sai an tsabtace ta kanta siyasa kuɗin da ke ciki a cire kuma wanda ya laifi aka same shi da abinda aka yi da al'umma ya sace a hukunta shi kasar mu kasa ce kai abinda ka raba mai taba saboda kafal da kuke da su to nan ne impediment din nan ne ke cutar da yaya ba a yin aqidar addini be careful idan addini ce kaza haka yake duk wanda zai kawo muku taimakon kuɗi ku ce ku ce ba ma bukata sai dai mun tsatsaye mu ce ga abin da addini ce in ka yarda kawo kuɗin ka ba ka tafi da kayan ko masu kuɗi su daina rawa su fitar da kuɗi su ma daina karɓar kuɗin mutanen waje saboda in ka ci kayan wani sai ga musu abin da yake so baki in ya ci haka fulani suka ce hundukun ya mi gita sente hunduku baki sun ya mi in ya ci gita ido sai ji kunya to ka ci ka mun shigo da magana na Aisha ne saboda malaman malamai ce ustazan asatiza ce muallimatul muallimina ce suka ce mutu ba gaizukum ya masu gaba da nan Aisha to tana cikin wannan hadisi yasa hudu ba mu gobe in Allah ya yarda magana kan matsayin iya mace da iliminta da ya take a so kana maka wanda da wuri duk abu da ci gaban muna alam musala amma ka san da suwa za ka zo sai mun rike addini in ka san kuɗi ne zai ga kuɗin da ke ciki ba addini ba gara ka fita kar ka lalata lahirar ka kuma kuma ma kuɗi take duk wanda ke da bayani yanzu da turanci aka ga musan turanci Allah ya samu dace amin nana aisha uwar mumene take cewa manzon sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan dora bakin shi ala al-mawdi alladhi ashrabu minhu a wurin da ni nake shan ruwa wa yashrabu min fadli sharabi wa ana ha'id annabi yakan sha min fadli me kenan wanji shine kuma suguri ko daga raguwa annabi ya sha abin da ya rigi ya ɗauka ya saba kinsa to ina mahallin shahid ta ce ko da ina jinin haila domin in matan ka tana haila don kun ci abinci tare daidai ne ta sha ruwa ta rage ka ɗora ba ce ta sha auren ba kuskure kai ba Allah ka samu dace wannan hadisi sahihi na babul intifa'i bi fadlil ha'id babin da ke magana yin amfani cin amfanin abin da ya shaura na mace mai haila
أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن مسعر عن المقدام بن شريح عن أبيه قال سمعت عائشة تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يناولني الإناء فأشرب منه وأنا حائض ثم أعطيه فيتحرى موضع فمي فيضعه على فيه يا سلام أن سمو دقى محمد بن منصور محمد بن منصور بن ثابت بن خالد الخزاي أبو عبد الله الجوا الجواز المكي كو جواز المكي mutum ne karɓaɓɓe wanda yake ainihin fiƙa nasa'i ya wafaƙa shi a shi kuma ya samo daga sufiyan شين سفيان ابن و ابن عيينة an gane ko malamin imam shafi'i araftum shi kuma ya samo daga ainihin mis'ar mis'ar shine mis'ina jin mun taba cin karo sun mis'ar ba mun taba sun shi ko aura da yawa shine mis'ar ibn kidam ابن ظهير ابن عبيد بن الحارث بن هلال بن عامر ابن الصعصع الهلالي العامري أبو سلمة الكوفي daga ƙabilar kais allan ko ila wannan malami mis'ar wato suna kiransa mizani imamu shu'uba da sufiyan in suka samu saɓani tsakaninsu sukan ce in habbina ilil mizan dauke mu ka kai gun mizani saboda ilimin shi da ta kaushi har ya zama shine ma'aunin gane gaskiya da ƙarya misali ibn kidan na dan karanta tarihin shi kadan misar ibn kidan mutumin kofa yana da mahaifiya wa kana barran biha ba ya son abin da zai bata mata ya ki zunubi ran ce mis'ab sai ya je ya ga ta yi bacci tuko kafin ya je bacci ya ce mamato zan je kwan tun yadda ta ce ya bane allah ma albarka malam yi kokari ka samu wannan addu'a daga bakin iya ce allah maka albarka yardan Allah ba za ka taɓe ba a kun ɗa ka bar duniya iyaye su yi kuka saboda ka bata musu zama da lalace to sai ta ce yi zai ka kwanta sai ce a dawo uridu ma'a ruwa nake suna shi ta ce mama ina zuwa ya fita da sauri misar ibn kida ya je ya ɗebo ruwan kun gane zai tafi sai ɗan shi ce ya abace ce kai otro jaddatuka bi hajjatin ilai kakarka na bukatar mai mata hidima kai ɗaya ne tsaya ba ta kai nake ba yana zuwa sai tarar da ta yi bacci malam sai rike ruwan a hannu wallahi bai ja kwanta ce in tafi in ta farka ba mata da'a ba ruwa take so in tashe ta zan canza mata hutun da ta samu ban kyauta misar ibn kidam ووقف على رأسها بكوب ماء حسد ذكرا الصلاة خير من النوم سيتفرك شوانين سيدني قلت يا أمه ابنك مسعر ألم تنم فكيف تشبيتي كيف أنم يا أمي كنا بكاتر يبات الروال تشبيتي مسعر معنا كاهي sai masa addu'a ta gari to gashi muna cin amfanin su amma a zo da mana wani tsari wani child rights act dokar yancin ya'ya duk cikin shaɗancin yahudawa da kuma idan hankali wannan su zonan suna da kuɗi mana suna da media su sun lalace so kuke so suke ku lalace wadu lau takfuruna kama kafaru a cikin kundin sido na faɗa sha suka yi wani cin zarafin mace a kawo da shi shi ne sido convention on elimination of all forms of discrimination against women sido ke ɗinkin na ta amince da kundin sun ce ciki hatta rabon gado namiji a bashi suka ce wannan zalunci yana cikin gbv GBV gender based violence wai saboda gender yamaci da muka zauna da su yan uwa masu wannan harka ta ilimi kaza kaza na Maiduguri suka zo da yawa cikin su akwai likita sai ce to ai malam cikin maganar ka na tsawata ce me tsawata ka na ji ka ce daga cikin abin da muke da shi abin da kira gender based violence a daina cewa FGM me FGM female genital mutilation kuna faɗa ce ta ina faɗa ce to ai kayi laifi kuwa ka san malam mutilation na tashi na zaune ci ai abinda ake idan aka aka yi yaki aka kashe mutum gawa ka guntule mai hanci shine mutilation ka kwakule mai ido shine shine musula ke da larabci musula to shari'a ta hana haramun to sai ku kuna kiran kaciyar ya mace wai mutilation kuma annabi ya faɗa ba da kafirai likitoci muke ba kai da kace kai musulmi to shi ne abinda ake shigo muku cewa muka ku sa rariya ku tace ku yi na musulunci ku bar musu kayan su to to malam bai bincike ba akwai binciken da yake wanda yake da qur'ani kai ne ba kai bincike ba kana ta shirman ka dan zaka samu dala World Bank ta turo kuskure mai amsa ta wannan muke misali sha muke addini ku tsatsaita komai ku ba malamai yanci da ake inda kuna saba da dalili ku tsaya kan ku komai sai kun tuntube su Allah ya ce annabi ya ce shikenan go ahead aje a yabo amma ba abin da ya ba abin da ya zama daidai a irin ku kawo karo la kuma wannan ya ci karo da ma'anar unity in diversity ya ci karo da spirit na federalism menene federalism shine mu haɗu a sama amma kowa Allah ji aminu kawai kowa sun gidan uban shi wasu malai wannan magana mai hikima ne Allah ji kamala aminu kawai Najeriya ɗai shi kowa da gidan to to ƙarya malai faɗa kuma mun yi da wani profesa a Abuja kwanaki ce malai ai bincike ya nuna Najeriya nan fa wannan muna zance da shi da na kai mai ziyara yace bincike ya nuna arewa kan ka taɓa musu addini ya ce tun zamanin turawa suna da wani addininsu komai zai zo suna kallon ina zai ci da addininsu sun san haka to duk wani musulmi dan boko academician wane ne wane ne likita ka mai da hankali kar a shigo ta bayan fage duk abin ci gaba a zo ku karɓo kudin raba annai da makami ibada ne amma kuma yi da hankali a yi hankali mai rubabban haƙori kare ya tauro ya yi rikyau wanda ke gidan gida shi kare ji faɗi hausa nake muku hausa wuyatan kuna fahimta ta ne na ce yake cewa to 'yan arewa a biyu sai ce kuma su 'yan kudu musamman yankin south west south east ke su kuma ka basu da harkar kasuwanci ya ce binciken su ke mu muna kasuwanci a bayan nufin waɗanda suka mai da abin jini da tsoka kasuwanci a gaya mana Allah ce wa halallahu bai wa haramun riba ya ce su kuma 'yan kudu south west ka basu da boko ala kullum kullum halin bayani shi ke to ashe duk abu da aka ce addini ne namu na musulunci wanda inna dina inda Allah islam to kai kai ka mai da hankali ku martaba institution na addini amma sai a zo maka da shirye-shirye iri-iri a kanan nan wani ya zo ya buɗe kamfanin wani kasuwanci fonzi schemes bai zuna da malaman kano ya ji fata wasu da saboda malaman ba su da kima a wani su za su yi abin su jama'ar da Allah ya kaddara musu dubanni ke sauransu ai su da stakeholders kuma da mutunta addinin na zukata wasu daga cikin da su haka to da Allah ya kamata a haɗu tare a gyara abin tara tsira tare so da ka na gaya mashi wannan likitan da mai mace idan ka kira kaciyar ɗaya mace mutilation to annabi ya ce idan kaciya biyu suka haɗu idan takal hitanani wajabal mai? in dai kaciya biyu suka haɗu wanka ya wajaba na ce to kusa hadisai ne guda ɗaya bai inganta ba biyu sun inganta daga cikin akwai annabi ce in kaciya biyu kaciyar miji da kaciyarwa kenan ashe mutum da kaciya kuma ya tabbata hadisi sai kai zo kai ka kira shi wai genital mutilation saboda kai bature ne mutilation haramun ne a musu annabi ne haramun kenan ya ce wallahi malam na tsorata dole ka tsorata idan kana da imani alhamdulillah haka suka faɗa a medical practice wajen kafirai ku musulunta da shi ma ku yi masa domestication ku ce a za mu faɗa wannan kalmar ba turanci ba ne kawai ku yana shi ma to shi na wanda muke magana ba a faɗi abu ba ka yi bincike ba ƙoraninka ba ka sani ba ba ka da research ka zo kana magana a yi kuɗa kai ne ba ka yi bincike don zo muna jira mu zauna da ku daki daki saboda a haɗu a gudu tare a tsira tare amma a kul abu ya zo ku tsatsafe addini ba ku ci zaka jama'ar karon wayi mutane da arewa general Allah ka taimake mu ku gyara ɗabi'un mu gaba dan haka mis'ar ibrwa kidam to yana cikin wannan isnadi suna kiransa mizani saboda me ilimin shi shi kuma daga miqdam ibn shuraihin an gane ko shi kuma ya samu daga baban shi yace naji aisha ridwanullahi alaiha taqulu tana cewa kana rasulullahi manzon Allah ya kasance sallallahu alaihi wa alihi wasallama ira da amincin Allah su ƙara tabbata gare shi yunawinu lil ina'a yana miƙa min akushin ruwa fa ashrabu minhu sai na sha daga wancananka akushin wa ana alhali ni haidun ina cikin jinin haila thumma u'tihi sannan na ba shi shiwa sannan na ba waye na din sannan na ba shi ko fa ya taharra sai ya kintaci ya kirdadanci maudi a sami bigiran baki Allahu akbar fa ya zaɓuhu ala fi sai ya sanya didarin a baki ya nuna maka wato fahimta tsakanin mata da ni da soyayya da ƙauna da kimanta da girmama a hausa miji ya girmama tun shi ya kimanta ta ya mutunta ta da bambanci hausa girmamawa kimantawa mutuntawa da bambanci duk suna da bambanci duk suna da bambanci ba lokacin na faɗaɗa su bane amma sai dai idan ka bar su kowanne zai ce sai ka kama kowanne amma an ka baje su kowa akwai inda zai girmamawa kimantawa mutuntawa in ka so ma ka ce da darajanta to shine muka gani a wannan hadisi ya kimanta matar shi ya darajanta ta ya girmama ta Allah ya sami koyi da annabin rahama alaihi salatu wasallam wannan hadisi yani muslim ya rawaito shi kamar da muka fara ci gaba
أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر وسفيان عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة قالت كنت أشرب من من القدح وأنا حائض فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في فيشرب منه وأتعرق من العرق من العرق وأنا حائض فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في arak ne ko arq arq arq bisuko na'am to wannan hadisi sahihi ne shi ma muslim ya rawaito abu dawud ya rawaito haka na sai aurare da yawa rahimallahu aljami' yake cewa haddathana ko kuma ce akhbarana mahmud ibn ghailan mahmud dan ghailan ya bani labari shine abu ahmad al-marwazi nazil baghdad عرفتم؟ يتي حدثنا وكيع وكيع ابن الجراح ابن مليهن ابن عدي ابن فرس ابن جمجمة ɗaya daga cikin fiqat wato wakiyun sabtun ne amintaccen malami rahmatullahi alai shi kuma ya samu daga mis'ar yanzu muka yi magana kan mis'ar ibn kidam shi kuma daga sufiyan shi ne sufiyanuwa ibn uyayna sufiyanu ابن عيينة ماشي بني سفيان ابن سعيد الثوري شيري saboda ayan yanki yanki ɗaya ne basari basari ibn yana ayan makki hijazi ne aina ganin wancan an ce uyena shi yasa na'am ganin wancan an ce ibn uyena ga shi mis'ar da eh to yanzu wannan ainin sa'id ne ibn sa'id ibn surq al-thawri abu abdullah al-kufi na'am daga kabila thawr abd manat shi sa ke shi ne الثوري وانا هيشوفوا بقى كيتشي وسفيان احفظ مني بالحديث عرفتم شي كما يا سامو daga al-muqdam ibn shurayh shi kuma daga baban shi kuma daga nana aisha طيب nana aisha take cewa kuntu ashrabu min al-qadah na kasance ina sha daga al-qadah menene al-ina menene al-qadah ba wace ne ce ƙwarya a ko ta hausa ta ƙwarya? akushi? yawwa akushi a kusa amma ƙwarya ba a ko ta hausa ta ƙwarya?
daidai mazubi kawai yana yawan mu ƙwarya ba
daidai na samu tana ƙauye na?
masaki ya girma yanzu masu ƙaƙo sai mai ƙoƙo ko kuma kanan Eh, kwarya ne amma amma amma ai ko kaga koko ya fi kusa da ƙwariya sama da akushi eh haka ne
sai dai koko ɗan karami ne nau'i ɗaya ne duka yawwa so masa kifa masaki shi ma shi wani ma ya girme su eh amma shi amma ma wani nau'i ƙwariya ne Mm.
to akwai wata ƙwariya mai mai mai ƙulu ƙulu ƙulu a baya ya sunanta ƙurzunu ka alama albarka tsohon ɗan jarida ne kuma kun san akwai su da kalmomi da yawa ƙurzunu to yani take ta an sallama ya sha cikin alqada ƙwarya ko ko ko misali kamar da ruwa wa ana ha'ibun alhali ina ainihin jinin haila fa unawiluhu nabi sai na mika ma annabi ita ƙwaryar fa yada ufahu ala mawdi'in ko ala mawdi'i fiyi haka ne fiyi sai ce fiya eh fiye ko na'am sai ya ɗora bakinsa alama bi fiya na'am bakina inda na sha fi faye sharaba min sai sha ruwa daga inda na sha wa a ta'arraku na kan guiguyi ƙashi min al'ar ai ƙashi ke wanda ke da nama a jikin shi wa ana ha'idun ina da jinin haila fa unawiluhu nabi sallallahu alaihi wasallam in ba annabi sallallahu alaihi wasallama fa yada'u fahu ala mawdi'i fiya ya kuma ɗora bakinsa a bigiran bakina inda na gube shi wannan kashi na ɗebe abin wannan don hadisan sun gabata a baya menene mahallin shahid ai ya ce al-intifa'u bi fadlil qari kuma kaga ma'ana ta fito hadisi ne
باب الرجل يقرأ القرآن ورأسه في حجر امرأته وهي حائض
باب الماء باب الرجل يقرأ القرآن ورأسه في في حجر امرأته وهي babi da ke حائض magana menene hukuncin mutumin da zai karanta ƙur'ani kan shi na cinyar matar shi malam sai da suka tsatsaye mana komai a ciki Allah ya saka musu alkhair Allah ka haɗa mu da su a gidan aljanna آمين ya Allah
أخبرنا wannan fa sai dai magana kai babi da ke magana الرجل يقرأ القرآن ورأسه للحال الهالي كنش في حجر امرأته كنشنا أينهم كنش أكن كما تشي ينا كراتون قرآن وهي an حائض gane نعم kuma tana da haila wata ba don magana haila ba da ba ka wannan magana ba مم.
dan sai kaga ah to menene issue din matar shi ta dora ah tana da haila to sai ah tana da haila to ai shi baya halatta yayin karatu yana da janaba ita ba za ta taba ba to ita ce mai haila ba ita ke karatu ba to sai mutum ya sami dan rikicewa to me hukuncin wannan nasa'i zai baka haji na'am أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن حجر واللفظ له قال حدثنا قال- سفيان قال حدثنا سفيان عن, مس عن منصور عن أمه عن عائشة قالت كان رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجر إحدانا وهي حائض وهو يقرأ القرآن
wannan hadisi ne na Ishaq ibn Ibrahim ibn Makhlad ibn Ibrahim ibn Abdullah ibn Matar ibn Ubaidullah ibn Ghalib ibn Warith shine dai Al-Hanzali ibn Rahuya ko ko ibn Rahawai نعم aina Al-Hanzali At-Tamimi Al-Marwazi An-Naisaburi fiqa malamin Imam Bukhari shine suka ce saboda tsabar hadda abu in ya wuce sai haddace shi kowa kaji ana yi sai hadisi da aka in yi wuce zai toshe kunne shi
نعم an yi wasu mutane to wannan malami ibn ibrahim ya samu da kuma ali ibn hujur shine ibn iyas ibn maqatil ibn makhadish shi ma ɗaya daga cikin malamai ne fitattu shahararru wanda suke amintattu ne shi kuma daga sufiyan shi nisa ibn uyayna نعم عرفتم shi kuma daga mansur dan abdurrahman dan dalha dan alharith dan dalha dan abi dalha dan abdul uzza dan usman na'am عن أمه al-qurashi al-abdari nasabarsa abdari mai abdari daga abdullah cikin kabilun qurashawa quraish suna da gidaje rasa rasa akwai abdullah sai a ce mutum abdari akwai taym sai a ce taymi sar sayyidina abubakar aga taymi akwai banu adi akwai umayya sai na usman wa haka to shi wannan mutum daga cikin nasabar shi al-abdari al-hajji al-makki shi kuma daga mahaifiyar shi ita ce safiya bintu shaiba al-hajj shaibat al-hajj bin uthman ibn abi talha wato kuma ah, ba sahabiya ce نعم tana da sharaf na sahabbantaka arabtum نعم ita kuma daga nana aisha uwar muminai wadda ta rasu a shekara ta hamsin da bakwai ko da takwas mun sha faɗa cewa nana aisha ita ce daga ita wajen rasuwa sai matar annabi ta ƙarshe a rasuwa wace ce wannan matar manzan alasarsa wanda bayan rasuwa ta duk matan sun ƙare wace ce ummu salama wasu na cewa ummu salma su gyara ba salba ne sala lamun sai ke fata eh in kace salma sai abin ne ya canza sai zama tushe da lafiya arabtum نعم to da haka ya ani take cewa lafazin nasu ne gaba ɗaya حدثنا سفيان شي كما daga mansur an ummi har zuwa karshe tace kana ra'su rasulillah sallallahu alaihi kan manzon Allah ya kasance fi hijri ihdana kan kasance a cinyar ɗayan mu suka ce aike ce suna na Aisha ce na'am an gane ko wa hiya ha'id wa huwa yaqra'u al-qur'an yana karatun qur'ani shi ba laifi bane kanka na jikin matarka kana tilawa ba laifi bane shine hadisi sadaka ya halatta hadisi na
babu suqutu salati 'anil ha'id
babi da ke magana akan cewa sallah ta faɗi daga kan mai haila in dai mace na jinin haila to kaga ai babu sallah a kanta azumi fa
shi ma babu azumi fa shi ma
mace mai haila babu azumi a kanta babu sallah ta kanta azumi fa hajji fa hajji fa ya jama'a banda dawa su ba da zakafa tana haila sai mace to ai shi kudin haila yake shi ne za ta fidda ainihin zakka da dukiyar ta musamman kuma za ta karanta ƙwa'ani ta tsarki tuku bisa fatawa mafi kyau sauraka babi da ke magana kan sallah ta faɗi daga kan mai haila iqra
أخبرنا عمرو بن زرارة قال أنبأنا إسماعيل عن أيوب عن أبي قلابة عن معاذة العدوية والسلام قالت سألت امرأة عائشة أتقضي الحائض الصلاة فقال فقالت أحرورية أنت قد قد كنا نحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نقضي ولا نؤمر بقضائه wannan hadithin amru ibn zurara amru ibn zurara ibn waqid al-kalbi abu muhammad al-naisabi an gane ko da wannan ya shahara tabaka su ta goma ne bisa jiyar wancan ibn hajar al-asqalani Allah ya rahamshe shi ya rasu a shekarar 238 kuma wannan malami fiqatun fiqatun ne suka ce kuma fiqatun sabtun amintacce ne shi kuma daga Ismail Ismail dan Ibrahim dan Miqsam al-Asadi asal Khuzaima maulahum tabaqas ta takwas sannan kuma ainihin Isa ibn Muslim cewa fiqatun ne kuma amintacce ne yardajje shi kuma daga Ayyub wani Ayyub ne Ayyub ibn Abi Tanima kaisa kaisan as-Sikhtiyar babban mutum ne cikin malaman Basra yana cikin tabaka ta ainihin biyar labarin sikta na da yawa ya rasu lokacin annoba ne lokacin annoba Allah ya mashi rasuwa an gane ko shi wannan mutum al'imamul bukhari cikin attabik yana cewa kana ayyubu sayyidal muslimin wannan mai yabo bane yabo ne kana ayyubu sayyidan muslim ai jagoran musulmi shuba kuma yana cewa kana ayyubu sayyidal fuqaha shugaban masana fikihu arafdum sannan kuma ya haibin yana cewa yana ambaton mutum biyu ya ce wa kana wallahi taqiyaini salihaini saduqai daga ciki akwai shi ayyuba as-sikhtiya rahmatullahi alayhi shi kuma ya samu daga abi qilaba shine abdullahi ibn zaid ibn amru ana tare shi ibn amir ibn na'il ibn malik al-jurmi al-azdi shi kuma daga mu'adha al-adawiyya wannan mata ita ce mu'adhatu kulura ya halatta ka samu namiji suna mu'azu mace kuma mu'azatu dan ma nan mu'azu ko da mu ma'azu muke cewa amma sunan shine mu'az da dumma mu'az ko ma'ana wanda aka tsare shi ai sunan ne ma'ana mace sai ki ce mata mu'azatu tsararra ko wadda take rike da harkar dai neman tsarin ubangiji ai daga a'udhu billahi araftum Na'am.
saraka an samo daga wannan mata mu'abatu yar abdullahi al-adawiyya ita ce ummu sahaba al-basriya matar Sila- silatu ibn ashir ina ita kuma daga nana aisha Allah ya kara mace da
سألت امرأة عائشة wata mace ta tambayi na Aisha ta ce mata a taqdil ha'idu salata ya uwar mumine mace mai haila za ka rama sallah ai tambaya ta. Aisha ba ta ba ta amsa ba sai ta mata tambaya kan tambaya ta ce a haruriyatun anti ke ba haruriya ce wace ce ba haruriya haruriya yanki ne na khawarijawa khawarijawa kuma an danganta su wannan jama'a ne zuwa ga wani yanki da ake kira shi harura harura an gane ko wani ƙauye ne kusa da kofa to 'yan ƙauyen sun kwankwaɗi aƙidar khawarijanci sun kuma khawarij suna ganin duk wanda ya aikata sako kawai dan wuta ne babu gan su ba sun tsara هم الذين يقتلون أهل الإيمان ويتركون أهل الكفر تفات عن ذلك كلام الناس كي يمونشن صحابي لما تشي خوارجا وكي سنة درسة إيري إيري دقى سكي أكوي إبابية وانا سكي هدوم شن أمان أيضا كل سنة سنسخوري كنسو دقى خوارجنشي ستجد لذلك ke haruriya ce to me yasa ke wannan tambaya sai tambaya ce mace mai haila za ta raba sallah nan aisha tana iya cewa ba rama sallah sai ta ce ke ke haruriya ce ke ma ke kina cikin masu wancan ra'ayi ne masu tsananta don mutum misali ya sabo sai ta ce kafirin ai ka tsananta ko kuwa su ba agun agun fa ɗan kawarija duk wanda ya sha taba ɗan mutum ko ya tuba kaga ai sun dauko abin da duk wanda ya kare dauko sun to kaga na ai ba addini bane yan bid'a ne ana kiran su karnukan jahannam a'udhu billah to na na aisha sai sai take son ta shanshani warin wancan akidin game da ita mana me nake na tsanantawa ai abin da take da mace idan ta yi haila shi ne dauke mata ai babu rama ki zo kina tambaya akwai rama a kanta kun gane hikimar tambayar ta نعم a haruriyatun أنت ke ba haruriya ce da ta yi mata wannan tambaya ta- ta- ta- ta kwankwaɗi kanta sai ta ce da ita ɗadukunna mu mun kasance mu suwa matan alisasu na ido mukan yi ainihin jinin haila inda rasulullah a- manzo Allah yana raye fala naqdi ba ba ma ran sai sai bin san da haka ba ki zo kina wannan tambaya a haruriyatun anti hmm kamar mutum ne yana tafiya yana ta- yana- yana yana- yana wasa da waya sai ta fara sai ta kai makamu
نعم ko kuwa alhali gashi da ido gulu-gulu kana ne An karar da wace.
kai makamu إيه.
wace tambaya ce wannan tabbatar da makanta ne ko kuma su'alun ne lilme littambe أمم.
sadakarwa ne ko أمم.
ke ba haruriya ce ke domin ga yanda yin suke sai da sai da ta ce ai mun kasance zamanin asasalan muna yin haila kuma haila ta dauke fala naqdi ba mara masalla نعم haka ne kuwa Mm.
wala nu'maru بقضاء bi qada'i ba a taɓa umarta mu da murama نعم shin na sha gaya muku ba sani ko an bane an ce imam ahmad bin hanbal ko da dai ingancin tabbatar haka imam ahmad akwai alamar tambaya kai cewa imam ahmad dan shi zai yi aure na sha ba da wannan misali amma wasu malamai sun soki isnadi suka ce arabiyar ba irin ta imam ba ta zama nisu ba kuma shi muke kallon ba sakon da ke ci ya ce da dan shi matarka ya ɗana za ka yi aure ko ka riƙe ta da annabi الحمد لله ya yi haƙuri da ita ya ce kaga sallah ta fi komai muhimmanci a musulunci in ka cire tauhidi haka ne ya ce amma duk da haka Allah ya yafe mai ya mace sallah saboda uzurin jinin haira kai ne sa ba za ka yafe mata girki ba saboda wani uzuri in dai sallah an yafe kai naka uzurin ya kai sallah ne wannan sako ne gaskiya ga dukkanin ma'aura sallah wanda ita ce ummul ibada bayan da tauhidi an yafe saboda uzurin ne kowa za ta rama ba to shi ne ce tun da hari Allah ya bai mata sallah tare da muhimmancinta saboda uzuri ina son gaya maka yadda za ka rayu da matarka cikin daɗi ya fi mata abin da bai kai sallah misali zazzabi ba ta yi girki ba kuma sai ka dinga musulma ba ta samu ta dafa maka breakfast ba za ka je office shiga mana ka jaraba kai ma wallahi kuwa shi sa ina ba da shawara duk wani mai aure tun da wuri wallahi ya iya girki gaskiya ne i'm serious ka iya saboda gudun bacin rana na aka ce an yi ba za a yi ba ya za ka yi to idan allah ya sa dama can ka iya sai ka yi ka ce na gode ga naki allah ka ba ta ka ce mata ai dan mu kiyo ba bai kamata in mance da alkhairi sau nawa kika yi wance ka gama da sau nawa kika yi ban taba kawo abinci a gidan bikinan ba dan yanzu biki ba kina da uzuri Allahu akbar Allah ka ba mu irin wannan kamantawa saboda haka ya jama'a sai ce me ba ma ramawa shi ne mai fikir ke cewa alaiha ƙaba usaumi duna sarat ya waje ga mace ta rama azumi amma ban da sallah kenan inda mai jinin haila za ta ce tun da jini ya ɗauke ni gaskiya zan rama sallah ta saɓi Allah agari sallah ce ko ta zunubi za ta samu kana cin gyaran annabi ne kenan a wasu billah amma azumi fa za ta ra da haka misali idan ana binta azumin ramadan mu ba da misali kwana biyar na kwanakin haila ko kuma azumin ramadan ya wuce kuma kuna son dai azumin sittu shawwal sai mu ce fara rama azumin farilla ce shi yafi domin shi ne ake yi shawwal wannan nafila ne sai dai idan ta yi sakaci arshawar ɗin ya ƙare tsarar kwana shida a to sai ta yi azumi shawar don ta tara alkhairi ne ta yi sisi shawar sannan kuma ga azuminta na fila in ba haka ba ai farilla ya kamata a fara gabatarwa sama da nafila Allah ya sa an gani خلاص انتهى الوقت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين walhamdulillahi rabbil alamin Allah ka ba mu zama lafiya da kwanciyar hankali da karuwa arziki da kwanciyar mu Allah ka agaza mana Allah ka rike mana imanin mu har lokacin haɗuwa da kai Allah wanda suka riga mu zuwa gare ka da imani Allah ka nawar kabarin su marasa lafiya Allah ka ba su lafiya da Allah duk bayan ka ne muke haɗuwa saboda jin magana annabin ka Allah ka zama kowa bukatar shi abin tsoro Allah ka aje mana Allah ka gyara mana Kano da Najeriya da ƙasar da siyasar mu ta ya Allah ka sanya albarka cikin neman mu yahudu kafirai ka lalata makamansu Allah Allah ka sa su tozarta ka sa su niyata rabbul alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun walhamdulillahi rabbil alamin fi asna Terima kasih.